أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 15 ga wata na Sha'aban hijira 1443 wanda ya dace da 18 ga watan 3 2022 darasinmu na ƙarshe muna cikin suratu shu'ara mun tsaya ayata 122 yau insha Allah za mu tashi ayata 123 kayan nan na isko tarin tambayoyi amma a gaskiyar magana za mu karanta gwargwadon abin da ya samu saura ya dai su haƙuri ko bayan mun kare ko daga baya a tambaya ta farko yana tambayar cewa da ake cewa innama ya khasha Allah min innama ya khasha Allah min ibadil ulama wai ana ne da ake cewa malamai kadai ke jin tsoron Allah kenan sai malami ne kadai ke jin tsoron Allah ko malamin malami a an wa wannan aya tabbas Allah subhanahu wata'ala ya wannan magana cewa innama ya khasha Allah min ibadil ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai masu sani masana to amma idan mun diba farkon kahin a kawo wannan aya kai wannan kalma Allah yana magana ne kan ilimi ilimin sanin Allah ana sanin Allah ta ina ta halittun shi Allah subhanahu wata'ala ya sanar cewa alam tara annallaha أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد وبيض جدد بيض وحمر مختلف مختلفا ألوانها ومن الجبال غرابيب سود من الجبال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه غرابيب سود ito minan nas wadda wa bul an'am mukhtalifun alwanu kadhalik yace inna ma yakhsha Allah min mad'al ulama kin Allah da ya kawo magana cewa alam tara anna Allah baka san ba da cewa ko baka ba cewa Allah shine anzala minas sama'i ma ya sabkar da ruwa daga sama yace inan kai wata karanta wata ilimin Allah aikin Allah yace fa akhrajna bihi thamaratin da wannan ruwan muka huddo da tsirrai ɗiyan itace wanda itacen mukhtalifan alwanuha yan itacen iri-iri launi daban-daban ɗanɗano daban kama daban iri-iri wannan ɓangaren kenan yan itace ita wa minal jibal jududun bil wa humar kuma daga cikin duwatsu ma akwai masu zane hori da ja mukhtalifun alwanuha ce shi ma zanen iri-iri ja da shi ma iri-iri ne wa garabi basu yace da bakin kirin ma a cikin duwa ba kare fata wa minan nas kuma daga cikin mutane ma wadda wa da dabbobi wal an'am da take dabbobi haka ga maganar sauran dabbobi ya ware cikin dabbobin ni'iman ma ya ce su ma mukhtalifun alwanu kazalik su ma da iri iri ne kala kala ne kaga nan menene ya jero wasu halittu na Allah kewa tabbas a cikin ilimin sanin wa'annan ababe da aka jero kan halittu na ɗiyan itace kaga anan za ka samu ilimin agronomi ko? na agronomi wanda ke ilimin sanin mana ilimin kayan gona ko? kayan gona kayan tsoro tsoro amin da jibali na geograf masu ilimin geografiya a nan ilimin geografiya zai shigo ya ce geografiya su suki ne da ya ce minan nasu ina tabbata kuma doka ta kita doka bokan turai shi ma anan zai samu wuri ilimin mana likita wadda wa ina ya ta veterinar ilimin masu dabbobi ko shi ma shi ma da wurin shi me ilimin dabbobi shi ma da wurin shi wala an'am duka suna cikin dai dabbobi nan da ya je roda wa hita innama bayan ya kawo nau'in ilimi daban-daban kenan kaga nan duk wani ilimi in wa takaice duk wanda zai karatu inda mai imani ne bangaren ka karanci na bangaren aka ce geography kin karanta ka karanci agronomy ka karanci biology ka karanci astronomy da abin da karanta na ilimi wallahi mai imani ilimin shi zai karu kuma imanin shi zai karu domin ya san mahadacin wayan ababe su turawa suka yi ilimin wannan geography ilimin biology ilimin astronomy ilimin wane ne duka su suna mamakin abin suna ga wani wani kwarewa ce wani gwaninta ce sun san abin wani an yi abin cikin ilimi amma matsalar su ba su kaiwa ga Allah mafi yawa ce Allah ne abin amma kai ka san wani aikin aikin Allah ne saka yi mai imani sai imanin kai karu ke yawa tabbas a karantar halittun Allah akwai karin ilimi kuma akwai imani na karuwa take duk wanda ya karanci halittun Allah Allah subhanahu wataala yana ba mu labari wuri da yawa halittun shi mahalicin sammai mahalicin kasai yanda ya ruwa ya itace ya kaza ya kaza kaza duk wannan ai jan hankali ne ta mai wannan aikin ka san karfin shi ka san iko shi kenan idan ka sa abu ka san Allah shi ke baka damar tsoron Allah bin dokokin Allah subhanahu wataala kenan shine magana wannan da ta al'ulama duk wani ilimi ne mai imani ne zai ji tsoron Allah kenan da aka ce malamai kace malamai sai malamin Qur'ani kadai a wanda ya san duk wani abin sanin Allah zai ƙara imani kuma zai tsoron Allah din da bangaren addini shi ilimin da yake kuma sai ilimi gaba daya kuma tabbas Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan masaniya karshe ne bayan ya kawo wannan awwan da ya kawo magana inna ma yakhsha Allah min ibadi al-ulama masu jin tsoron Allah cikin bayan shi masana Allah sama cikin laru wannan shine tambaya ta farko sai ta biyu ya tambaya a maimaita mushi bayani da aka yi a cikin hudu ba na magana abu guda hudu wanda aka ce idan ka rasa an ka same su a duniya ko me barka eh mun karanta ruwaya ne kan magana ta hudu ba da muka tsasa sai da rana kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya ce arba'un iza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya tabbas nabi ce abu guda hudu idan aka same ka da su ba abin da zai cutar da kai komai ka rasa a duniya inda ka samu na guda hudu shikenan ka samu komai he fara da hafizu amana a same ka mai kiyaye amana babban abu sidiku hadithin a same ka ɗan kai magana gaskiya ce baka ƙarya wa husnul khaliqa kuma kana da kyakkyawan mu'amala da mutane mutum mai kyakkyawan hali dan babban abu ne hali na kware hali kyakkyawan zamantakewa babban abu ne a cikin rayuwa cikin mai ba mutum yauni akan mizani hali na kwarai duk bangaren kidan rayuwarka babu illa ba cutarwa a rayuwarka da kowane bangare ita wa ifatun fi toma kuma a same ka mai kamewa wajen abin da zaka ci don ka ɗauko loma za ka yi bakinka mai kaɗo za ka yi bakinka ka hankashe bakinka duba daga ina su ba komai za ka tura ba wani sha guda hudu allah idan yi taimake ka da su to komai a duniya karsu kiyaye amana gaskiyar magana kyakkyawan hali da kamewa wajen ci abin da za ka ci allah taimake mu sai shi wannan yake cewa hukumcin an ce akwai mataɗiya a musulunci ku tambayi likita ku tambayi likita ba ne da musulunci ba san ba wani ba malamin magani ba ne ba ya tambayi likitoci akwai ta ko babu matabiya sai wani ke cewa wa malam akwai dalilin da zai ce in liman baya nan mamu su ce wani ya ba da sallah ban tambaya ce malam wani ba ba haka nan ku ci gaba da alamu yana ne ba a yin mabalin ba ta na'ili yana da ta yi gaugawa ta wala dan yau yanzu wani tambayi me a nan ba wani abu a yana ne ba a sa na'ibi wani sallama limu bai nan to yan wa ta kai ka san meye zirinta akwai a wasu wurare al'ada akwai limamai wanda suke ba sa su suna yi sallah iya akwai abu al'ada ce wannan in bai na hida a watsi hida a watsi iya wani iya tsoro ya shiga bala gargajiya hima mai samu eh hima mai samu wani mana bai wani mana ce ture shi ma da yanzu ture shi ya hangaji to ko a samu adawa har abu da kai da shi wanda kuma jahiliya ji ba a biya ta shi da a takaice idan liman ya makara kuma makarar ta kai makara kowa ya kauta babu lahi ladan dan ya zo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine bali domin gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya je unguwa ya jima wani musulu aka giji da jira ba makar an jima aka kauta wannan bilal bilal zo ce ya babakar Allah ko kai sallah sallah sallah abubakar ya da bilal ya tare kama abubakar shiga sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ana sallah abubakar ya ji ana taɓi ana mai ishara na biyar da ya juyo ga annabi ya tsaya tsaya wajen ka ya ce alhamdulillah shi bai tsaya ba ya koma annabi shiga wurin kaga nan me kenan ana isa wani in liman ya jima da yawa wani zai a wuraren mahiyawa ka sa lokaci a ta misali minti biyar minti goma yan wani lalle akwai mas'ala wani lokaci damuwa da yawa amma gaskiya mai rada zamani muna cikin zamani ne ko yi minti randa yau karya takwas da minti da kwata na zo na maka ni da wata kwata da da rabi da kaza to wani abu yasa kenan idan ka zo ka saba lokacin in ya wuce da yawa ake damuwa da yawa don wani zai zai bada dandabin ƙarya ko zai tsaye da wani ɓata mai lokaci don iya aiki muna sallah takwas kenan sai ta zuwa da kwata mun ƙare sai ta ban zani da minti ishirin kaga idan ya zama to babu tsari ko da kana zuba haka ko haka abu ya samu matsala gaskiya za mu miki ciki wanda za mu ne na mantar wannan magana cika alƙawari idan kenan a yi ƙoƙari in dai har liman bai zo ba a yi magana minti kaza babu lahi a sa wani ya yi ba lahi mani ba wanda kullum gani mace ko na kwawa ci gaba da Allah ta bazara kurum shine ba wani kula kula na yi kurum
كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذبت عاد المرسلين nan labarin al'ummomi su gabata ana karantar da wannan irin wannan ayoyi Allah subhanahu wata'ala yana ba da tasiri yana ba manzan shi haƙuri da karantar da shi da halin al'ummomi kafin shi halin jama'a da halin annabawan da suka zo kafin shi musulman al'ummar shi su ji yadda aka yi gwagwarmayya tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin 'yan farko da 'yan ƙarshe da sakamakon kowa karantarwa ce darasi ne duk labarin ada samudawa karantarwa ce ga al'umma sai mu a nan allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin cewa adawa dai idan ƙabila ta adawa sun ƙaryatar da almursalin manzanni za ka wuri da ya kawo annabi ya ce sun kai da annabi guda ne amma da sun kai da manzanni domin a shar'ance imani da kowane manzo wajibi ne kuma kai da manzo guda ka ta samu sarau ma kariya suke sake da cikin rukunin imani guda shidda imani da rusul imani da kai da dukkan manzannin Allah ne kariyatar da daya ka kariyatar da dukkan yace adawa sun kariyatar da manzanni yayin abin ya wakana Allah ce idh qala lahum akhuhum hud ala tattaqun lokacin da dan uwansu hud ya musu wa'azi da jan hankali shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku dokokin Allah kuma inni lakum rasulun amin ni game da ku an sako ne na manzo ne na Allah kuma amintacce ba na haɗinta ku amin ne a cikin ku fattakullah ku ji tsoron Allah wa ati'uni kuma kuma da'a da ni jagora a ji tsoron Allah shi annabin a mai da'a kuma yake faɗakar da su mai matsalar shi a cikinsu wa ma asa alukum alaimin ajin wannan kira da nake muku mun tarar kuwa da lada kaza ba a ban kuɗi kaza dalilin wannan kira da nake bala ku ce na ɗora muku yauni in ajiri illa ala rabbil alamin ladana yana kan wanda ya aiko ni shine ubangijin halittu gaba daya me matsala me yauni na akan kaji irin kira da ya musu ma wani me yace musu
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
وإذا بطشتم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون
na'am nan cikin ya lura da wani abu daban da ya ɗauki hankalinsu gudun gine-gine kurin an manta da Allah ba maganar lahira kurin duniya kurin a ƙira gaza a gina kaza a kurin أتبنون بكل ريع آية تعبثون كن ذاكو زو كنا جيني دو وتبه بباحنيا wani wuri inda za a gani mai ɗaukar hankali kurin a yi gini kurin na sha'awa a gwada mutane kurin ba wani amfanin komi kurin don a gani don alfahari ta abasun kan ba wani abu ba wata manufa komi illa kullum dan ado a gwada
ya ce watattakhiduna masaniya la'allakum takhludun kuna gine-gine manya-manya kaman za ku dawoma har abada a duniya nan yan uwa idan ka diba wani abu ne na al'ummomi ne shekaru dubunnai a dawa duk lokacin da mutum ya manta da lahira duk lokacin da mutum ya manta da Allah yake rayuwa gaba gadi za ka haka yake yau ne diba duniya tsarin duniya wanda kullum turawa dalilin da muke shuraren su komi na da muke shurare daga rayuwa da suke haka muke so mu sai yan wanga ana hayaniya kullum al'umma ta musulmi ta gaba daya an ana hayaniya a ba wani abu da shi addinin ku a me aka gina an gina hanya an yi rutu kaza an yi gada an yi gini kaza an yi gine-gine koran kuma kamar da ya zagi gima duk mai gina su kyau shugaban kasa kan wannan ne kwalta gini kaza hanya su ne kun ka taɓa ji a magana a kan wani abu da shi addinin ku ai ku musulmi ne kuma shi ma musulmi shugaban kasa ne musulmi musulmi ne amma gaba dai kowa kurin duniya kurin ba mai makana abu da shi addinin lahira kurin duniya ce in kai ana yaban shugaban kasa zama lahiya duniya ta kyau ya yi gine-gine ya yi hanyoyi ya yi kaza-kaza gudun duniya kuma ka bincike ba haka ne haka na baka baka ka ba abin haka ne yanzu suke rayuwa kai mata ka haka ce a duniya gudun an ga ya samu zama lahiya komi ya samu lafiya duniya ta samu to su ma wata abin haka ne ya same su shi ne wata ruwa da ina ga ibn kasir ya kawo kuma ta tabbata irin wannan hali abu darda a dimashq a abuta ta dimashq shi ma a wancan zamanin ya lura da halin mutane kurin sun ba gini gaba da gonakai noma da kiwo kurin shi ne ya zo masallaci ya yi shaida matsayin shi na sahabi kuma irin su abu darda sananne ya ce iya gayya a zo a zo a taru bayan ya tara kowa mutane ya hau hudu da ya ya ce ya halar dimashik a nan fahimdallah wa asana alai sun maƙal ala ta stahayun ala ta stahayun ta jam'una ma la ta akulun wata bununa ma la ta sukunun wata amaluna ma la ta dirikun innahu قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويعملون فيطيلون فأصبح عملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا إن عادا ملكت بين عدن وعمان خيلا ورقارا فما يشتري مني ميراث عاد بدرهمين يا ترى متى بيقول ابو دمان الصحابي ابو الدرداء رضي الله عنه yace ya mutanen Damascus shin ba ku jin kumiya ba ku jin kumiya kuna tara abin da ba ci za ku yi ba kuna gina abin da ba zama za ku yi a ciki ba kuna gurin abin da ba za ku suka kullum guri sabo kullum sabo ya ce domin ku sani ba an yi al'ummomi kaninku sun tara sun ajiye sun gina sun samu nutsuwa da gine-ginensu sun yi guri sun tsawaita guri aka waye gari wannan guri nasu ya ruɗe su abinda suka tara ya dalilin hallakarsu yau gidajensu sun zama kabarbura kabarbura ne nasu sarki kaza wuri kaza a ji a tona isko a cikin lakcin sun zama to kabarburarsu ya ce ku sani wa ɗin mulki ne adawa margi tsakanin adan gari ne a cikin yaman da umman ta yau umman da shogar sarari a yau kan larabawa ke duk wannan dajin gaba daya na adawa ne kurin da wakai ne da abun hawa iri suka mallaka ya ce a yau wa zai sayo mini gadon adawa da dirhami biyu ina babu yan uwa masu bincike na ƙasa na tarihi archaeologists ta gwamna masu binciken ƙasa tarihi abin da san bai nema ana bincike an san a tarihi a ƙur'ani da tarihi an san wata al'umma ta adawa sun yi gidaje abin a zo a gani masu iyakar kwarewa amma yanzu ba gina gidan ba a ganin su amma kuma an yi imani wani labarin labari ne tabbas aka shiga bincike a wannan karkara ta yaman da oman aka shiga bincike wallahi yanzu garin iya nan an wa- an hallaka da adawa gidajen sun koma ƙasa sahara ta mame wurin ana tahiya da mota dabbobi suna ƙasa gidajen sai da miliyan san bayan aka gano wa da garin labari ya an ƙare an masar su kamar ba kamar duniya kamar ba sama duniya bai ba kamar a duniya ba san bai san duniya ba kan babu su a duniya suna kasa har gidajen a kasa ana yawo da mota da waye a saman ana huce kurin hanya ce ashe girin iya kasa gaba ɗaya garin basu abin mamaki da aka yi a wannan wurin haka rayuwa take haka yana kar da wani abu ya ruɗe ka kullum mai hankali abin da yake gaban shi ƙoƙarin gina gida na hal abada na Allah baka damar a duniya da abin za ka yi mai hankali kokari yake wannan gidan kucewa ne da yi kokarin kullum inda za ka wannan hal abada nan ka yanka zo an zo an harkoki ne an yi in in daɗin ne an ji in ya ce an ji an wuce kai ma za ka wuce yadda ka san ka zamna cikin ma'aikiyar ka wasu watanni yau ka ka a duniya wata ran za ka ganga a lahira kamar zo haka da mai hankali ya yi ƙoƙarin shirin gida na gaba kada wannan ta ruɗe mu din da inda da abin kawai nan guri ne mai imani gyara gidan gaba haka da mai hankali ke kenan ya ja hankalinsu cewa watattakhiduna masani'a la'allakum takhludu takhludun kuna rike kayan kere-kere kan za ku dawama kuna gine-gine kamar kun zo dawama har abada wa za batashtu batashtu jabbarin kuma in za ku yi damka kuna kama na isa su kama su karya eh suna alfahari ba shi da binna kuwa ba ka sarja jama'a wahi mu karhi suna albaka su da jirgin wahi su karhi da dukiya yau yi labari amma da jirgin babu kamar su da kasan yau amurkawa a yau suna ga su ne amma da ke amurkawa jandarman duniya ha gama shi ne haka ta zaka jandarman duniya kamar ya dawa shekaru suka yi shekaru ɗaruruwa suka yi akan daular su ba wani shekaru da ba shekaru mini sata duk abin shi amurka duk sata saka tabi na zaka farma duk abin yanzu ko shekaru ɗari biyu da dawo to su ɗaruruwa suke kan wannan daula sun mallaki komi ba abin da suka rasa ji suke kudu shi kenan ga ƙarfi ga dukiya kamar an ƙare na kasan a yau aƙidar da yawa cikin al'ummomi kafin da haka suke ji duniya kamar ta ce gaba ɗaya su ma wancan haka su ya ce fatakullawa ti'un ku ji tsoron Allah ku muni ɗaya ya ce gaba wanda zai amadakun واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
‘yan wadu wannan wa'azi ne da annabi hudu ke wa adawa ‘yan kunshi na kabila ba na addini ba wa'azin da yake na ake ga- ga irin wasu ma da yi cikin jan hankali ya ce musu wata ƙullazi a maddakun bima ta alamu ku ji tsoron wanda ya ƙara muku ya ba ku abin da kuka sani komi isasshe ga kai ga dukiya ga shekaru wanda wani abu ne a hili ba ɓoye ba yake irin ni'ima da kuke ciki he baya a jumulce he dan ware yace amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun Allah ya ba ku ni'ima isassa bangaren dambobin ni'ima raƙuman ne shanin ne ragunan ne awakan da wajen tamakan duk wannan ya ba ku su masu yawan gaskiya dace wa banin ya ba ku albarkar iya zuriya wa jannatin wa uyun ya ba ku garake kuma da idanun ruwa babu wahalar ban ruwa ruwa tubus ga gona komi kata kata ba abin da suka rasa na neman Allah wannan jan hankali yake musu kina kamata wanda ubangijin da ya muku wannan ni'imomi ku ji tsoron shi kuma dokokin shi shi ma jin da yi yace kuma inni akhafu alaikum adaba yawmin azim wannan abin da nake muku ha ‘yan uwana ne ina muku tsoron azaba ta rana mai girma mazawar azaba ko ku ranar kiyama shi nake muku tsoro kahin ya zo ku gyara wannan bayani dai an karba
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
kagar shi rabu yan wa duk wannan wa'azin da yi duk wannan nasiha da yi ga jawabin mutanen shi qalu sawa'un alaina aw asta am lam takun min alwa'izi saka cewa kidan ka kamata ka kace kakka wahala ba kakka wahala hud mu a wajen mu duk daya ko kai wa'azinka ko ka kai wa'azin muha ba ma yadda ba ma imani kurin ka baka kawala ba ruwan ka yi wa'azi ko kai wa'azi an yi ba a yi ne kurin in wadda wannan darasi ne ga kai ka kai mamaki na an yi ba a yi ko an yi ba a bi an yi ba da ma abu shi ma gado ne gado ne an yi ba a yi mun ki ba ba yi dan da abu da kaza ba haka su ba su kai al'amar kurin an yi ba a yi haka ita annaba an yi ba a yi eh an yi ba a yi kurin eh kuma in hada illa khulqul awwali duk wannan bayanin da kake dama an yi nan ba da to za a zaba za a kaza to da dama an shayi kenan wannan dama ka yanka zama an shayi dan haka barazana da kake mana ta ne mun azim wa ma nahnu bi mu'azzabin mu fa ba mai mana azaba ba wata azaba ba mai mana azaba ba mai mana wata azaba kullum sam kenan babu wata azaba kullum tun ture yanzu gaba a ta ƙarya ce ba wani ƙarya ce ba gaskiya ba ba wata azaba haka ce gani gurin kuma Allah ya da su dan wannan wannan abun ma shekaru wannan donan da hikimar Qur'ani to wasu abu ne aka yi ta yi shekaru shekaru aka yi ta yi ya dauka baka labarin cikin yan mintuna an jima ana gwagwarmar yawa Allah ya ce fa kazzabu fa ahlakana karshe dai suka kai suka ƙarya yake kuma Allah ce muku muka halakar da su yawa ka diba rashin rabo duk wannan wa'azin da yake duk wani abu da kike musu ko aka har lokacin da azabar ta zo su samu matsala ta ruwa cikin matsala ta ruwa kurran nan sai ga hadiri ya taso ya kira cikin haƙaf falamma ra'ahu ardan musaqal audiyati
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
Allah ya ce falamma ra'u ardan mustaqbil awdiyatihim lokacin da suka musu gani azabar da ake musu alƙawari akwai azaba akwai azabawa har azabar ta zo suna hango hadirin hallaka na azaba qalu hadha ardun mumtirna suka ce a ka yau ga wani hadiri zai mana ruwa ruwa ya zo dan hauka har za a fita fata gani wani ruwa ne ruwa ne za a yi sai su ɗan gata suka saba Allah ya musu gatanci ya musu ba sama abin akwai ƙarshe ba sama ƙarshen gatanci ya zo da an ba su dabbobi an ba su ruwa an ba su komi jinsi kullum haka za a yi ba shi ba Allah lokaci ya yi su a wajen su arin hadiri ne ba mutsira wanzai mana ruwa annabin hudu iya cikinsu jabal maganar ruwa ba taso ba an talin idraf maganar ruwa kuke ba taso ba masta ajaltu bi abinda kuke cewa a zuwan gaskiya ne shi ne eh abinda kuke shi a kada gaugawa na gaba ko shi ne masta ajaltu bi ya ce rihun fiha azabun alim wannan ruwa ba ruwa bane ba iska ce ta azaba kuma azaba mai ƙarfi mai tsanani tudamir kullum shi biya rabbiya wani iska za ta zo tudamir kullum shi biya rabbiya za ta rushe komi da umarnin ubangiji iska ce ta hallaka ƙarya na ƙari ala cefa a sabahu layura illa masakin haka aka waye gari wannan adawa ba ka gani ɗaya a cikinsu sai gidajen sai burin gidajen kura ala ce ka zalika nisalakon mutum haka muke sakamakon dukkan mutanen banza in wannan aka ba da barka kenan azabar har ta zo idan mu koma cikin haka yanda ma aka yi azabu wa amma adun fa'udu kubirin da karan wa amma adun fa'uhliku bi rihin sarsarin asiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية حسبك الله يتي وأما عاد كاغ آداوة فأهلكوا بريح صرصر عاتية أهلكت دسود جورة iska mai ƙetar ga sanyi kuma ga ƙarfi ta sakarha alayhim saba'a layali wa thamaniyat ayyamin husuma Allah ya saki wannan iska aka bude kowane iska akan waɗannan mutane ba suna ji ba ana shaidar minuwa kowa waye ba ƙarfi sai ƙarfi ko ƙarfi nake ji so ai ba wanda ya ƙarfi a kama dutse a sassaƙe a gyara a mai dutse ɗaki ƙarfi iska Allah kawai iska Allah ya gabata da iska ya ce wanda iska dare bakwai da wuni takwas kuma ba ruta ka ce husuma a jere ba ka kautawa kurin fufufufufu kurin ɗauki ƙato ta yadda sama ta yaddo sadaka sama ta yaddo kuma a garin wa musulmi suna ciki a nan hudu iya cikin garin kana yawo a gari suna kallon ba da sama ta yaddo shi kai kai wuce ka eh kuna tare sama da ƙato ta yaddo haka aka yi kima Allah kana kallo ba da rubuwa kai baka zaka raba in na lutu kautar gari suna garin tare wani guda ita fatara qaum fiha sar'a zaka ga mutanen wa'annan adawa a yadde qatu a yadde ce ka annahum ajadu nakhlan khawiya kaman kututturin dabino a yadde gashi jibu a tukun ta aka da kwana takwas wuni bakwai dare wuni bakwai da kwana takwas akai kurin ana tana kashewa bayan zama ɗaya ba in san mudawa zuba guda ko a a suna kallo su masu ƙari ko ko masu ƙari ne waye ya ku kama suna kallo hikin Allah yana kashe a zama guda a masu zama guda kurin amma Allah ya bar su kurin dan a gwada musu gajiya wasu yau a yi gobe a yi ta kashe wannan yau kashe a yi ka zau kashe haka ake ta yi kam sai su ƙashi Allah ce fa hal tara lahu min baqiya kaga sauran adawa a yau akwai saura babu eh randubu da hira kuna ƙari haka in wake nan mutum kai rudu da talalar Allah Allah yana talala amma bai bari bai mancewa ana barka kai bakin naka da haka kenan wannan shine annabi hudu alaihi salam ga irin kira da yayi ga amsa da aka bashi kiran kakkai mamaki dan kana ta wa'azi an ce ba a yi kullum magana wa'azi shi mai wa'azi sako ne wani wajibi ne da yake kan shi yake isarwa maganar imanin al'umma su yarda ko kasu yarda wannan tsakanin su al'umma su rabo ne su amsa kiran Allah idan ba su da rabo su ce sun ba sa yi kai ba naka bane kuna bai tsakanin Allah da bayin shi kai mai wa'azi ba naka bane eh kullun ka gane kaka bakan kawala kai naka ne kai abin da gama kai wa'azi cikin hikima ta da kai amma maganar imani ta rage tsakanin Allah da bayin shi an masu rabo ne su amsa kira an masu rabo ba su amsawa nawa ma kashe annabawan kuma Allah kyale a kashe annabawan ban gaba ɗaya ko ina haka yana magana imani abu ne daga Allah subhanahu Allah idan gangar imani kamar Allah godiya ko Allah ya ce fakadzabuhu suka karyatar da hudu fa ahlaknahum muka halakar da su inna fi dhalika laayatan wama kana aktharuhum mu'minin cikin wannan isa labari na annan hudu da jama'ar shi akwai aya abin a gani a lura yanda Allah ke mu'amala da bayin shi in Allah zai aiko da manzo yayi ta wa'azin yayi ta wa'azin amma kuma a kiya karshe Allah zai saka zai bar zai talala ga wannan al'umma su jima cikin halin kafircin kaman ba a komi lokacin da azaba ta zo ba magana koma bayan kare ka zo ha azaba ta zo ma ji suke hadiri ne mai ruwa suka haka ba wannan kenan kashe ne mutum kakkai rudu da talala har yanzu shi ba abin da ake yi shi kenan kurin a abin da aka ga dama a ci abin da aka ga dama a yi abin da aka ga dama ba abin da ake a tashi a tashi a kwana wata ran tashi ba kwana ba an kwana ba ba tashi an kwanta ta ran ba tashi wallahi eh tabbas kowa kamar ta ba ba kiyama ta zo ba ne wata ran an kwanta ba tashi haka yi mutum kakka rudu da talala da jinkirin Allah mutum kuna wurin neman ganin shi a hanya ta kware kaka rudu an shi ana yi hanzu shiru kaza kuma san haukan hanzu wani hedi banzu amurka shekara nawa tana kashe musulmi a iraki a falasɗina wane ne shekara nawa ana ta addu'a ma wasan yawa addu'a ma ke shiru a harami kaza kaza kun ba abin da ke duka shekara wuce duka wuce shekara wuce shekara amurka duka wuce amurka amurka zama da ilgilin ingilishi ba mulki malakin ingilishi ma amurka wanda labarin labarin amurka mun sai tanka tabbata mun Allah suka suka samu yancin kai suka yi junjin har su ma duka shiga 200 na suka samu yancin kansa ma gaba daya duka shiga 200 na wannan adawa akwai masu aji yaro da kasar mai shiga 300 adawa kasar mai ne matashi shiga 300 adawa a tarihin su Allah ba shi kuma sai wa ga shekaru ga komai ga ƙarfi amma yau labari yau labari zai rika shiga mai shiga 200 da magana wa Amurka shiga 300 kasa amma Allah zai da kan labarin abin da gobe su kai mai imanin kurin ka zama Allah kurin ba ruwan kai dai gyara naka kuma ka bar Allah da bayin shi haka Allah ta ita manzon shi wannan lamari bayina ne ba ruwanka ko halaka su a gabanka ko bayanka su ne azalimi kudin ka tsaya anan kurin ka bar maka ruru da an ji Allah suka ce shikenan ko kai baka gaskiya ne a kai da kan gaskiya kurin Allah ta muke mu yace mahiyo mutane ba su imani wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma lalle ubangijinka mabuwayi ne ana mai yin abin da ya so ma lokaci guda a rahim mai jin kai Allah ta miki Allah jikan mu ci gaba
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
kaga dai annabawa kaman kaman garin su guda kuma kowa daban-daban ne kabilar daban garin daban kaga dai hud can aka shi kasar yaman umman zuwa ƙarshe salih annabi ne yau garin iya nan a cikin saudiya tsakanin zamu ce madina ka kama hanyar zuwa jordani wajen tabukan nan nan nan yake da aka ce wannan gidajen samudawa yau iya nan garin iya nan ya zama gidan kallo kallo zaka iske da ɗakin da ginin da kofi da rijiyarsu ga rijiyar ga kayan daka ga kayan daka ga kofi kamar kai magana za a amsa mashuru ya yi labari ko Allah ce kazzabat samudul mursalin samudawa su ma dai sun karyatar da manzannin Allah idza qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun lokacin dan uwansu salih dan wata na kabila su kabila guda lokacin dan uwansu salih yace musu ala tattaqun kaga da yadda hudu ya ga wa jama'a shi shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku bi dokokin Allah ku bar abin da kuke kai shi na banna inni lakum rasulun amin ni kuma game da ku dan sako ne na Allah kin Allah ya aiko ni zuwa gare shin sako dan manzo aka ta ba manzo ba dan sako ne kuma amintacce ba dadi ba kari abin da aka mu shi zan wuce shi na amin yanda abu yake haka zai isa da shi amin ne dan sako ne amintacce dan ka ba mutum aiken wani abu kana da iya da amana kenan yanda ka bada haka zai kai shi wannan amana shi amana ai yanda ka bada bai canza komai bai dokan komai yanda ka bada haka zai kai shi da amana ni manzo ne kuma amintacce kenan babu yaudara ba dadi ba kai dan haka wa'azina fattaqullaha wa ku ji tsoron Allah ni kuma tsina na manzo gare ku ku mun da'a ku mun biyayya kaga tun magana sunna bin manzo hana bin abu ne tun annabawan farko annab bayan ka iman Allah annaban ka bin shi zaka yi ba kai ba zaka yi naka ko ku yi naku bi kuki shi ne imanin kware bi kake kwaram kai naka bi ga wanda Allah ya ga wanda Allah ya zaba ya aiko kuma ka imani shine Allah ya aiko maka da sakon shi duk abin da ka samu kusantar Allah ka samu nisantar zuwa ga Allah aiki wani manzo ya kaya muku shine Allah ya kuwa ciki da haka tsira da rabauta tana alƙashin ka yi biyayya kurin kai naka ba ka naka can wake cewa maganar kirkire a cikin addini shiga shugula ce kan lamarin manzanni kuma kabba ce ga Allah subhanahu wata'ala shi ga wanda ya aiko ku yi kaza ku bar kaza kun sai wani ce shi ma ga nashi kuma kai rada ka kun tsara imani haka mutum ya dogara ya tsaya abinda Allah ya ce manzan da Allah ya aiko ce duk al'ummar ruwa ka duk annaba haka suke duk masu imanin warkuwa haka suke ba ta nasu kurin da'a suke kuma shi ne imani ka yi tsoron Allah ka yi da'a ga wannan manzan ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ga ya musu dan hakuna san Allah da gaske ku bi ni Allah su yace wa ma as'alukum alayhi min ajr kuma ni bin tambaye ku ba wani lada sakamakon biya da za ku fita akun yayawa kun gasa imani shi ma ce in ajire illa ala rabbil alamin ni ma ladana iya ga Allah ubangijin halittu gaba daya shi zai bar ladana ba wani ba me yace musu kuma
أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون
na'am yace atutrakuna fima hahuna amini nan gargadi da yake musu shi yanzu kuna tsammani za a bar ku cikin wannan ni'ima shuru ba abinda za a yi kurin ku ci ku sha ku more fi jannatin mu'yun cikin wannan garake da idanun ruwa da kuke gani wa zurujin wa nahal wa tal'u hadim duk wannan ni'ima ta garake da idanun ruwa da tsiro iri-iri wanda da hudar dabino dabino mai huda mai tabshi lukui cikin sauki huda da dabino ɗaya kan ɗaya mai albarka kuna tsammani haka kurin za a bar kurin kara zube ku yi abin da kuka dama kullum haka za ta ɗore kin za a ganin ku wannan abin da suke nima a ganin ku zai dore kullun haka ba haka bane ba wa tadhituna min aljibal buyutan farihin kuna shiga dutsi ku sa ku ku keta dutsi ku sassaka dutsi ku yi gida kai ne ke magana andis da birgin laka birgin zumunci rabi rere rabi abu a su dutsen ake sakawa a yi gida a yi cikin kuya ta ka yi komi ai bai ni dutsen ai bai ado inda kalla a kuma ka je ba kalla a cikin kayan abin tarihi masu kalla abin su abin tarihi kaga yadda za a yi ado da dutsen ta ce kamar ado da kana ado yanzu abin haka suke abin suka da suke a tsaga dutse a gyara a yi aiki a ciki da kuriya a yi abin ado a yi mai fasad gaban ɗakin gaban gidan a mai ado abin sha'awa kuma duka dutse ne kurin Allah ba ta nima ba wani inji na ku yanzu eh har yanzu har yanzu turawa ba har yanzu abin cikin da ake wai da wani irin wata technology ce wani ilimi suke wani aiki da yadda ake birgin ɗin na fir'auna na fir'auna na ka na piramid akwai birgi ɗaya mai yaunin ta uku piramid birgi ɗaya mai ta uku kuma wai ba abu a hawa wajen mita na sama har yanzu da bincike har yanzu abin da ake nema ya aka yi aka hau da shi wallahi a da shekaru suka tabu a da shekaru a suka tabu wallahi hayo bincike ake har ba samu ba yaya aka yi aka tsaro da birginan wani tan daya wani tan tan biyu wani tan uku kuma sama aka haura kuma daidai abin ya sai daidai suka ta sai daidai ba wani goci ko gociya wata wani ilimi wata ilimi ne a wancan zamanin su gare su suka kai suna da ilimi Allah ba su ilimi irin daidai nasu kan wace su ne wa kunna kunna masu ilimi su jahilai ne su ma da ilimi suka yi ya ce shin kuna tsammani kurin cikin wannan morewa za a bar ku kurin cikin nima ku keta dutse ku yi gidaje kuna masu isa eh kuna jin daɗin da gwada isa nan cewa ce fattakullah wata wani ku ji tsoron allah ku mun da'a nan ke na ku jan hankali kan ku dogara ku rudu da ta lalata allah da ya muku akwai abin da zai biyo baya Allah bai barin bayi haka kurin kara zube ya yi ku matsayin bayi da doka da komi zai bar ku bakin gwalgwadon galgadi bakin lokacin da ya muku amma ba wani kurin shike nan da an kyale ka kana jin daɗi cikin nima kurin Allah san ka ne yake yi kai dan gata ne a a akwai abin da zai biyo baya akwai hushin Allah zai biyo baya tabbas in ma muka gauci ko a jinki ko majinkirci ce ce musu kenan wannan ku ji tsoron Allah ku mun da'a wala tuti'u amral musrifin yace kuma kar ku yi da'a ga umarni kar ku yi biyayya ga umarnin mabannata kaga da yana karantar da kai iya kira akwai masu neman rushewa a garin akwai yan rusau ana kira suna rushe kar ku yarda wanda ma dan ganewa ce kaka yarda kyale su uwaye da kakannu haka aka isko ya ka katsuro duk wannan ba su da ilimi duk ba su da kakanninmu a kama wane wane wane haka aka musu nan eh to yake musu kashe wa'annan mabannata kanku musu da zai wanzu a nan garin wani ba ka tabbatar da ka san akwai wanda kiran sunna kullum yake a rushe haka ba sanannu kurin su ƴan wada da sunna ne irin shi ne ce musu ku yi hankali kan ku bi wa'azin maganin waɗannan mabannata a can dama an san su a gari an san masu waɗa da shi an san masu waɗa da abin da ke waɗi sai ta musu kan ku bi umarnin waɗancan mabannata kan wata ta a yanzu ku yi hankali kan ku bi umarnin yan bida'a kan ka bi malamin bida'a kuma za a ce kan ka bi malamin bida'a don mai da ka ba zai rushe ba zai ɓadda ka zai a can ma haka abin da ke ciki kan ku bi umarnin mabannata haka yake ga musu alladhina yusulu fil ard wala yusbihun wanda su aiki su kudin mabannata ne eh wannan kudin ne mabannata ne wayo wallahi duk mai hankali ko da bai cikin hada sunna ya san da me ake nihi me wannan yan galgajiya yan bid'a da hada sunna an waye gari suna can a takarsa babu baka su ci kudin mata su ci na maza jahilai a mutuwa su ci a arme su ci farin ciki da bakin ciki ya sun ci haka ke ba duk komi kurin ci ne kura sai suka hango kiran ahalin suna zai zama barazana a kan abincinsu yawa kuma wallahi wallahi tallahi ɗaya cikin waɗannan jagororin masu haɗa da suna ƙarare hudi a hili ya ce mun hutu muna gida za a ɓata mana abincinmu mu hoto za mu kare lokacin suka hada wa'azin haɗin gwiwa suka hoto suka hada haɗin gwiwa a yi waɗanda ala suna kayan ala rushe ƙungi haka suka ta yi hawa masu kunin abu wanda kenan wannan abin da suka saba ci da gumin jama'a zabar kowa ba a ba barawo maganin la- a bashi lazana a ba mai gida la- la- la- maganin barawo ko ya barawo to ka ba mai gida maganin barawo ka barawo da zai shiga ya sata zai su ne jahiliya da ba barawo laya da Allah sun da ake jahiliya da rubuta laya ba barawo jahili malami sun malami ne shi ne laya ta barawo kuma ya ta maganin barawo ka gane zai shakulin barawo to wannan wallahi banna aiki abu kaɗan shi abokin aiki da abokin aiki kowa tsoron ki a a wajen aiki ne da shafi da adujuwan kowa tsoron kowa ki kowa jin kowa jin jefa wa aiki shi adujuwan ya iya ne ma samu shaf shaf ya kare kai haka ce ba kuma kowa jin mala eh shi abe maganin iya iya iya ne mamuri shi adujuwan ki shi kuma abe maganin ya tura shaf in a kasuwa ne wani ne da kile wani bakin take yake a ka aje za shi kile gishi abin a bata kile yake kuma a wakata shi in a gida ne in mata ne abu kishiya abu kishiya ko ce yi take haka aka wai gari kowa ba nutsuwa kowa tsoro yake wannan shine kiran sunna da yazo kai zai waye a gano kowa ya gano inda aka saka ba an go aka gano ba su ba cin kudin jama'a shine asalin adawa da ahlus sunna aka kai mamakin komi shi ne ce musu kanko umarnin waɗannan mabannata masu tsanna a saman ƙasa ba sa gyarawa Allah kai mu rana ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته